الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih wato na alqira'at almutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah wanda kuma wannan shine zaman mu ko darasin mu ko majalisin mu na 42 muna cikin suratul an'am za mu tashi a aya ta 50 wato da hudu an gani ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum ko ba haka ba idan waɗanda sun kai imani da ayoyin mu suka zo maka to ka ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku an gane ko yawwa aslin shi salamullahi alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta maka shi rahama shi na dokan maka ne ba wai don dole bane to annahu man amila minkum su'an bi jahalatin nan ne tawjihul qira'ati yake an gane ko akwai wanda sun ka karanta da anna an gane ko ta farko shine annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim kina anna anna sun ka karanta ban sani ko an fahimce ni ba yawwa to wanda ita ce ƙira'ata ibn amir al-dimashqi da asim al-kufi da yaqub al-hadrami al-basri an gane ko to shi kuma imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani yawwa aramma sun karanta na farko wato abin nan kataba rabbukum ala nafsihi rahma na farko da fatha annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah na biyu sun karanta shi fa innahu ghafurur rahim nafi' da Abu Ja'far sauran qurra'a kuma sun karanta shi da kasra innahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi fa innahu ghafurur rahim taw haka dai kira'o'in suke taw kafin mu fara bayani ga dangadan wanda yake son ya ga ƙarin bayani kan wanda za mu bayar ya riba cikin alkira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam na umar sheikh salim sheikh muhammad bin umar bin salim bazmul a safha ta 914 zuwa abin da ya biyo bayan ta ga bayani to za mu fara da waɗanda sun ka karanta bil fathi wanda su ne imam ibn amir da asim da yaqub annahu man amila minkum su an bi jahalati an gane ko to wanda ya karanta annahu sun ka ce to ita anna din nan dama ita anna ana iya mai ta suna gaba ɗaya da ita abin da ke bayanta sai ta zamanto badal na na ar-rahma badalu shay'i min ash-shay'i kenan badalin abu tunda an ce kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma to menene rahmat ita ce annahu man amila minkum su an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ita ce rahama ai kaga ta zama badali ana hawanci ana ramma to sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi annahu ala libtida'i ma'ana yana matsayin mubtada wal khabaru mahdhufun kenan annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha an gane ko to sai ya zamanto ghafurun rahimun alaihi kenan Allah zai masa rahama kenan kataba rabbukum ala ala nafsihi rahma an gane ko to ar-rahma din nan shine man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah an gane ko to fallahu ghafurun lahu Allah zai gafarta mishi sai ya zamanto anna wa ma fi hayyiziha fi manzilatil mubtada wal khabaru mahdhufun alayhi tunda an ce kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma wannan rahmat ta tabbata akan bayi ba san ko mun fahimta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce cewa a'a takadiri za a yi an gane ko a kaddara lamun kenan da aka ce kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma an gane ko li'annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim mun gane ko yawwa to sannan kuma ta biyu tunda akwai fa annahu ghafurur rahim to ita ko ya za a taujihinta sai malamai sun kace to ita ko ta biyu ana iya daukar ta matsayin mubtada an gane ko in an yi fathakinta an ka ce fa annahu ghafurur rahim kina da manto mahalluha raf'u mubtada wal khabaru mahdhufun fa ghufranuhu wa rahmatuhu hasilani an gane ko kenan fa annahu ghafurur rahim kenan fa ghufranuhu wa rahmatuhu shine fa annahu ghafurur rahim zaka zaka ta'wilin shi akan suna sai ka ce hasilani kenan za su tabbata gare shi ba sani kun fahimta ba to ƙurra da sun ka karanta da kasra na inna su kuma kenan sai wasu malamai sun ka ce inda human amila minkum su an bi jahalatin isti'nafi na kamar nan wata sabon magana ce an ka shiga tunda inna kamar tana nuna sabuwar magana ce mun gane ko to sannan kuma ta biyu ita ma da an ka ce innahu ghafurur rahim an gane ko tana jumla ce waqa'at khabaran liman almausula kenan tana matsayin khabar na man almausula da an ka ce da an ka ce man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha mun gane ko to ai ita man din nan mausuliya ce allazi za ka ɗaukarta allazi amila minkum su'an man amila minkum su'an ke allazi amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha to ina khabarna allazi fa annahu ghafurur rahim fa innahu ghafurur rahim sai ta zamanto khabar ban sani ko mun fahimta ba ko kuma ta zamanto jawabi in mun ɗauki man shartiya ce tunda sharadi na buƙatar jawabi kenan mana amila minkum su an bi jahalatin sun mataba min ba'dihi wa aslaha fa innahu abin nan fa innahu ghafurur rahim sai ta zamanto mi sai ta zamanto jawabu sharti waɗansu malaman irabi sun kace ita in ka karanta fa annahu fa annahu duka yana wace wato anna wagga ta biyu tana matsayin badali na anna ta farko asali ko mun fahimta ba tunda anna annana wannan magana kuskure ta domin da an ka ce annahu man amila minkum su an bi jahalatin ita man in mun dauke ta shartiyya in mun dauke ta ko mun dauke ta mausuliyya in mun dauke ta mausuliyya tana buƙatar khabar in mun dauke ta shartiyya tana buƙatar jawabi to in ka ce badalita ta anna to ina jawabul sharti ko ina khabarul mubtada babu shi kina wannan i'rabi ya zan ya zan kuskure kadiba cikin al'azbun namir min majalisi shankiti ya kawo wannan bayani almuhimmu dai ayoyin suna nuna cewa duk wanda ya aikata mummuna aiki ya tuba da ya ce bi jahalatin da jahilci wasu sun kace to kenan inda ganganna ba za a gafarta ma ba ai ko da ganganna Allah yana gafarta maka wasu sun kace bi jahalatin saboda galibi masu aikatawa jahilci na wasu sun kace a bi jahalatin da jahilci na don duk wanda ya aikata zunubi ya jahilci sakamakon shi mun gane ko yawwa to waɗansu kuma malamai sun ce yan an ka karanta shi fa innahu yana iya zamantowa tafsiri ne na rahama fa innahu ghafurur rahim sai zamanto bayani ne na yan an yi kasra an ka ce innahu man amila minkum su'an bi jahalatin sun kace tafsiri ne na rahma sabani an ce annahu ya zamanto badali ne nata to in mun ka diba cikin majallatu tadabbur a shafi na 75 an gane ko zuwa shafi na 77 sun kawo wata ka'ida ta ilimin balaga sun kace kullu ziyadatin fil lafzi duk ƙari da aka yi na lafazi ala asalin ma'ana akan asalin ma'ana wala ha fa'idatun kuma wannan ƙarin yana da fa'ida ba haka kawai aka kawo shi ba fa huwa itnab suna ne itnab mala abdullahi tsawaita magana kenan ana kiran shi al-itnab ana kiran shi al-ishab eh da hababba wani lokaci kuma ma wasu suna kiran shi al-istitrat an gane ko to itnabin nan fa nau'i nau'i na sun ka ce wato shi itnabi wa yahsulul itnabu bi siyaghin kathira itnabi yana zuwa da sigogi masu yawa daga cikin su ziyadatul mabna a ƙara ma kalima haruffa kaga yanzu an anka ce misali malik da malik a gani an ƙara harafi duk da yake waɗansu malamai sun zuci cewa malika ya yi malika ƙarfi kina an saba ma ƙa'idar ziyadatul mabna ta dillu a ziyadatul ma'ana wasu sun kace a malika ya yi ƙarfi don da malika mai mulki na to shi kuma kulli allahumma malikal mulki har mulkin Allah ya mallaki shi akwai maganganu na malamai ban so in yawata daga ciki sun kace wa yahsul itnabu bit takrari kuma itnabi yana maimaituwa bit takrari a maimaita abu to wannan shi ne ke da alaƙa da ayarmu inda Allah ce ka taba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim sun kace qur'a an karanta fa annahu ghafurur rahim bi fathil hamza takraru annahu sun kace yana matsayin takrara an maimaita shi wa alaikum salam imma li taqririn ko dan saboda a tabbatar abu na kaji shi sau ɗaya sai an ka sake maimaitawa ya zan ya zan so biyu takrar wa tamkinul ma'ana kuma a tabbatar da ma'ana ga mai saurare wa in ma li tulil fasli ko ko saboda abin yayi nisa shi yasa sai an ka ƙara an ka ce man amila kuma an ka ce fa annahu ghafurur rahim ba sani ko mun fahimta ba to duk da yake wadansu malamai suna ganin maimaitawa daban amma cewa anna ta farko badali ta ta anna ta biyu shine malaman dahu ba su amince da shi ba ba sani ko mun fahimta ba sannan wanda ya karanta na farko da anna kenan sai zamanto anna tana da matsayin badali innahu sai ta zamanto khabar ce ta mausul ko khabar ce ta jawabu sharti tunda imam abu ja'far al-madani da imam nafi su sun karanta na farko da anna na biyu da inna ba sani ko mun fahimta ba eh a qira'a su sai a dauki anna wacce tana da zamantowa badali innahu kuma sai ta zamanto jawabi ne na man ko kuma tana da matsayin khabar na man in mun ce man mausuliya ce mun ji wannan da kyau to kaji su malaman balaga su ko inda sun ka hita to eh kira an haɗe abubuwan da itnabi yake zuwa da su sai ka rike don saboda ka gane sun ka ce wa yahsulul itnabu bi i'adati dhikr al-amil yana yiwa a sake maimaita amili kamar yanzu harafi a sake maimaita shi mun taba bayanin wannan inda mun ka zo wa bi zubri wa bil kitabil munir sannan wa yahsulul itnabu bil i'tirad ana iya itnabi bil i'tirad akawo jumla i'tiradiyya wajen wallahu a'lamu بما وضعت ويحصل الإطناب بذكر الخاص بعد العام كما إطنابي ينا ميميتواني إذا أنك هو خاص كيف أن تتشي بعد العام باين باين عام أنقاري كو أكاو عام سي أكاو خاص كذا أني إطنابي كما يدتي تنزل الملائكة ملائكة سنة سبكا لفظ دين ملائكة عام سيتمي والروح دميكما إيه تو ملائكة تو شي بيتكم ملائكة ito saboda ina ya a nuna yana da daraja ne shi yasa anka keɓance shi kamar ka ce mutanen gari kaza sun zo hadda sarkinsu to kaga wannan ai shi sarki cikin mutanen gari yake amma ana so a nuna mai shi ba wai ɗaya da yake da sauran mutane ba abin yana da muhimmanci kwarai to kaga wanda bai gane wannan ba sai ce cikin qur'ani akwai kalmomin da ba su da umarni da an ka kawo su kaga ya haukace kenan eh alamun hauka na to da zaran mutum na ganin Allah ya kuskure to suna ne ba haukaci a kwarai ko arzika abuwa ɗaya za a biɗa ko yaggwai in ta kai kuma sun yaggwai ba su yi ko mu ce igiya a samu kaca sai tsari a sai ɗarmu alaran ba a mai ganin kuskure Allah in baka sa mai kaca baka ɗarmi shi da kai yaran ba ga wurtaccen mahaukaci na mu haka muka faɗi ko kashe mu za a yi gane mu mutu da wagga kida billahi lazi a to mi shamin kai alaran ma a to ayat da zamu ji akan ta ta gaba shine inda Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika nufassilu alayati kenan kamar yadda mun kararrabe maka ayoyi can da an gane ko ko kamar yadda mun kararrabe ma mutanen da sun ka gabata ayoyi to nufassilu alayati muka rarrabe muku ayoyi to sai Allah subhanahu wataala ya ce walitastabina sabilul mujrimina anan sai mun yi hattara an gane ko wato akwai kira'a ta imamu hamza muna ji da kyau da imamul kisa'i da imamu khalaf waɗanda duk kufi yuna ne da shu'ba shi kuma rawi ne na asim shi ma kufi ne an gane ko sun karinta waliyastabina waliyastabina rike da ya'un kenan mun ji da kyau sun karanta waliyastabina shi kuma imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani an gane ko sun karanta wali tastabina an gane ko amma su bambancin su da sauran masu karanta da ta'un sai sun karanta sabilal sun kai malamun mi fata to anan sai zamanto su a wajensu fi'ili na istabana ya yi ta'addi dama fi'ille ne guda hudu ina ganin zuwa biyar waɗansu malamai suka ce hudu su ne suke zama lazimi da muta'addi wasu malamai suka ce dukkan su suna iya zama lazimi suna iya zamantowa muta'addi akwai bana akwai bayyana akwai tabayyana akwai istabana wasu malamai sun ce shi bana shine abbai ta'addi wasu malamai sun ce dukkan su a larabci suna iya zamantowa lazima suna iya zamantowa muta'addiya to a nan ƙira'a ta nafi da kuma abu ja'far walitastabina sabilal mujrimina kenan nan fi'ili na istabana ya zama imam abdullahi ya zama muta'addi kenan tunda an ce sabila yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi sai ya zama to kenan cikin shi akwai dhamiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walitastabina anta ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sabilal mujrimina don ka bayyana hanyar mujrimai yasa Allah ya kawo shi kenan ya zama tuni na muta'addi alfa'il kenan shine ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sauran qurra masu karantawa da ta'un sai sun ka karanta wali tastabina amma sai sun karanta sabilul mujrimina ba su ce sabilal mujrimina ba sai zama to kenan ya zama tuni ya zama to lazimi kenan don hanyar mujrimai ta bayyana can don ka bayyana hanyar mujrimai sabilal litastabina sabilal a qira'atu nafi abu ja'far dan ka bayyana hanyar mujrimai walitastabina sabilul mujrimi da dan hanyar mujrimai ta bayyana ya zama to lazimi su ko suna su hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba su sun karanta wali yastabina ina fata an fahimce ni amma sai sun karanta sabilal sai zama to su ya'un sun kai amma sun yi masa mi ya'un sun kai amma sun yi masa dhamma sun kace wali yastabina sabilul mujirimina an gani ko kenan masu ya'un su sabilu sun ka karanta sabilu masu ta'un sashen sun karanta sabilan na fi da abu amur saura kuma sun karanta sabilul sun haɗe da su to yanzu nan taujihin kira'at nan hasi an yi da gaske in an ka ce wali yastabina kenan as-sabilu kalima ta as-sabilu ta zama muzakkar na namiji kenan domin yastabinu namiji da aka ce ma yastabinu to an ka ce tastabina sabilul ya zan kuma mu'annas in an yi lamun dhamma amma an ce tastabina to anta nan ba an hankalta ba fi'ilin ba mai aikin an ka an ka hankalta ba fa'il kin kenan to wannan ya nuna cewa ashe kalima ta as-sabil a larabce ko da ba ta da ta'un muna ji da kyau ko da ba ta da ta'un to mu'annas ne yuzakkar wa yu'annas a larabci akwai kalmomin da in ka ga dama ka maida su namiji in ka ga dama ka maida su mace tunda mu'annas ne wato shi tunda bai da ta'un ma yana ilmantuwa muzakkar ghairu haqiqi ko kuma mu'annas lafzi ghairu haqiqi to to ko wace qira'a a alqur'anance tana da abin da ke gaskata ta kadiba safhata 113 cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an na kursi malika abdullah qira'a wadda tace wali yastabina malam abdullahi yastabina ya unta kuma muzakkar sai Allah subhanahu wataala cikin araf yace wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yatami yattakhiduhu sabila kaga bai ce yattakhiduha ba shi ko wani inda yace walitastabina sabilul na an yi isnadin fi'ilin zuwa ga sabilu ba wacce wata ce walitastabina sabilal ba an gane ko ita ko tana nuna sabilu ya zama mu'annas to irin shi ma akwai cikin qur'ani Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce hadha sabili ba kaga kina as-sabilu yuzakkar wa yu'annas to kaje da ake taujihin wannan qira'a to qira'a ta nafi da Abu Ja'far wa litastabina sabilal mujrimin don ka bayyana hanyar mujrimai kina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta to amma anan akwai wani abin bayani malam Abdullahi in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana hanyar mujirimai ya shi an turo shi na shi bayyana hanyar masu imani ba ta mujirimai ba ba sani ko mun fahimta ba mun gani sai malamai sun kai taujihi daban-daban amma na a gurgujiran kan mu sha wahala shine cewa wasu malamai sun ce an shahi walitastabila sabilal sabilal mujrimina wa sabilal mu'minina sun ce don ka bayyana hanyar ta mujrimai da ta masu imani an ba shi wancan ba a kawo shi ba saboda wasu ayoyi sun nuna manzo Allah sallallahu yana bayyana masu imani hanyar da za su bi wasu malamai sun ce min babit talazum in dai har ya bayyana hanyar mu'minnai to hanyar mujrimai ta bayyana in ya bayyana hanyar mujirmai a hanyar mummune ta bayyana ba ma za ba a zara haƙi ilabbaral ai bi na a akwai da an bayyana guda cin shi da malaman usulun fiƙe suka ce ma mafumul mukhalafa an gane ko to a nan abu guda za mu ƙara na nahawu sai mu wuce shi ne wali tas tabina ko wali yas tabina don ka bayyana shin shi wannan ta'alili ma tsufi na akan mi tunda don ka bayyana an kace to don ka bayyana hanyar mujirmai an kai mi wasu malamai sun kace koma baya an gane ko in ka koma baya alaran maka abinda aka ce ma reverse da english kai reverse ga mota kai baya baya kenan ka koma gaban wali tastabina sai ka kaddaro wani abu sai ka wuce wasali kuma fahimci ne kina anzalnahu ilaika litubayyana al-haqqa walitastabina sabilal mujrimina wasu malamai suka ce a'a ba ba nan gaba zaka zuwa ba can na zaka taya in kalmar ta kare ka kaddara walitastabina sabilal mujrimina anzalnahu ilayka don haka da muka so ka baka da qur'ani ana hawunce malaman nahu sun kace kadiba cikin ad-durrul masun في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي كديبة أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها ذاك قال بياني كرشن wannan aya kuma kadiba cikin sauran tafsirai da Allah ya sa kana iya dubawa wannan dan misali na ne baka inda zaka samu bayani a gaggauce ayar da zamu tashi akan ta ta gaba wajen taujihi na ilmul qira'at aya ta 57 inda Allah ya ce qul inni ala bayyinatin min rabbi kace ni ina akan shari'a daga ubangiji na ala tana nuna an gane ko duk inda abu yake na shari'a qur'ani sai kaji yayi amfani da ala in duk abin da abin da yake da alaka da bata sai kaji qur'ani ya ce fi ba sai ko mun fahimta ba ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun ko baka nan bane kuma kullu yace nan kul inni ala bayyinatin min rabbi amma in bata na sai kaji an ce fi Allah ya ce ulaika fi dhalalin mubin sun ka ce saboda ala tana nuna kamar dab mutum da ya hau dabba yana kallon inda zashi a san inda zashi fi kuma kamar mutum na wanda ya fada cikin rijiya bai san fagamni ya tashi kai to Allah ya kyauta ka ce ni ana ina akan shari'a daga wajen ubangiji na wa kazzabtum bihi kun ka qaryata bihi da shi a to ya kamata ya ce wa kazzabtum biha sai ce bihi ad-damir yarji ila al-qur'an wa kazzabtum bil qur'ani kin kun ka karyata alqur'ani to ma in di ma tasta'jiluna bihi abin nan da kuke neman gaugawa a kawo ba da gaujina shike ba nan ma wace iri ta alarma eh mausuliya ce ma in dillazi tasta'jiluna bihi to mina suke gaugawa a kawo ijmali annan dama na ga muku cewa duk inda ma mausuliya ta zo akwai akwai ijma to a fassala shi ma tasta'jiluna bihi abinda kuke gauga a kawo ita ce azaba wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi'adabin alim ko ko kiyama ta tsayu yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq shine alladhi yasta'jiluna bihi wa yasta'jilunaka bil 'adab wa lan yukhlifa allahu wa'ada ko ba ka dan bane yasta'jilunaka bil 'adabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina ko baka dan bane cikin ankabut babu wawun yasta'jilunaka bil azab an gane ko wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'da shine cikin suratul hajj ita ko ankabut wa yasta'jilunaka bil azab wa laula ajalun musamman la ja'ahum al azab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun yasta'jilunaka bil azabi ita ankabut ita addabi na farko yana da wawun na biyu kuma bai da wawun eh ga alarma mai harda alqur'ani ai hattara to sai manzo Allah sallallahu alaihi an kace kiran ya gaya musu inil hukmu illa lillah hukumci ba ga kowa shi ba sai Allah na an yi hasru an gane ko in dai hukumci za a yi to na Allah ne ko mutum an kace shi hukumci to in zai hukumci da mi zai hukumci da abinda Allah ya saukar wa man lam yahkum bima anzalallahu ko baka da bari madalla to inil hukmu illa lillah an gane ko kai hattara mai har da qur'ani akwai cikin yusufa akwai inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyah na harko kina cikin suratu yusuf na biyu inil hukmu illa lillah alarma alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalil mutawakkiluna cikin suratu yusuf na biyu sai ga wanga inil hukmu illa lillah yaqussu alhaqq wa huwa khairul fasirin anan cikin suratul an'am to haka kiyaye ala ayati hal sai yace yaqussu alhaqq ko ba ka dan bane to in an ce ya ƙusul haƙa wa huwa khairul fasilin ita ce ƙira'a ta imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani yani da ibnu kasir almakki da kuma asim alkufi waɗanga guda hudu sun karanta ya ƙusul haƙa Allah yana ba da labari na gaskiya sai zamanto alhaƙa kenan ya zami maf'ulun bihi an gane ko ya kusur haka Allah yana ba da labarin gaskiya sauran ƙura kuma da ba mu kawo ba sun karanta ya ƙudil haƙa Allah yana yin hukunci na gaskiya an gane ko yawwa Allah yana yin hukunci na gaskiya to kaga ya kusu yana da ba da labari ya ƙudi yana hukunci kira'o'in ko ce ta ba da wata ma'ana daban yana daga cikin abin da ke sa ayoyin Qur'ani suna bada ma'anoni masu yawa saboda sai ka iske wuri kaza an kawo kalmomi waɗanda kowace daga cikin su tana iya ɗauka kuma ma'ana fiye da ɗaya daga nan sai su ƙara faɗaɗuwa don magana Allah ce ya an ce Allah yana ba da labarin gaskiya nan Mala Abdullahi mujmal lewa ko ba mujmal bane mujmal ne sai ka ɗauko kissoshin da Allah ba da labari cikin Qur'ani da mutane daban-daban kissoshin bani isra'ila kissa annabi ibrahim kissa annabi musa kissa annabi nuhu duk ya kusul haƙana sai ka kare duk bayani sai ka ce to wanga labari na gaskiya wanda Allah ya ba da labari an gane ko to ya qadil haqq Allah yana hukunci na gaskiya duk hukumce hukumcen da Allah kawo cikin Qur'ani sai ka dauko su Allah ya hudu hukuncin kaza ya hudu hukuncin kaza dukkan su hukunci na na gaskiya babu inda Allah ya kuskure cikin su ka kawo dalilai kaga dan ba karatu ya same ka cikin waɗannan ɗai karatu ya ƙari sai a yi watanni ba a hita ba mun gane ko Allah ya ce in azzani to zani fajridu kullu wahidin minhuma bi atajadda wanga hukunci na gaskiya ne Allah ya ce ya ce ayi ya Allah ya ce in mutu ya kashe a kashe shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl hukunci na gaskiya da ka ce ba gaskiya bane to sai dai in baka sani ba mu kawo maka ayat qur'ani in ka ce ka ji ka jiya ka gane amma baka raba gaskiya bane ba adalci bane to mun san matsayinka wa huwa khairul fasilin Allah shine mafi alkhairin masu rarrabe hukunci don in ba Allah ba babu wanda ya yin hukunci na gaskiya dan adam ana iya boye ma wasu dalilai baka gane su ba to in ba gane su ba kuma kaga kare ka ta kari in sai ka ce kai hukunci da abin da ba shine daidai ba in baka sa so dai ba Allah ba zai kama ka ba muna gane ko to ayar da za mu tashi akan ta gaba ita ce aya ta 61 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alqahiru fawqa ibadi Allah shine marin jayi fawqa ibadihi bi dhatihi lahu ulul mutlaq an gane ko eh ulul zat wa ulul sha'an an gane ko Allah shine marin jayi wanda yake saman bayinsa wa huwa muna ji ko ayi hattara imam qalun wanda rawi ne na nafi' da abu amur ibn al'ala da imamul kisa'i an gane ko da imamu abu jafar sun karanta wahwa wahwal qahiru fawqa ibadi in ka ji wannan kira aka kace kuskure na to wa yursilu alaikum hafaza Allah yana turo muku hafaza masu tsaro jam'i ne na al-hafiz al-ramba mai tsaro hafiz jam'in shi jam'u taksir na don in jaran muzakkar sallallahu alaihi wasallam ya ce hafizuna wannan bane to hafaza jam'i ne na mi mala abdullahi hafiz kama kataba jam'i ne na mi katib kama khazana jam'i ne na mi madalla to Allah na turo masu tsaro gare ku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun to hatta idza jaa ahadakumul maut sai da lokacin da mutuwa ta zo ma dayan ku an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala yace tawaffat rusuluna ba sani ko mun fahimta ba yawwa tawaffatu rusuluna manzannin mu za su karbi ran shi eh ba sani ko mun fahimta ba tawaffatu rusuluna kenan manzannin mu za su karbi wato ran shi yawwa nan abin da ya kamata mu gane kai ba mu abu amr ibn al-alashi rusuluna yake karantawa rusuluna yana masinin min sukuni amma sauran kura suna karanta rusuluna amma da yawan waɗanda ba wadama wannan kira suka karanta ba sai suna karantawa rus rusuluna kuskure na rusuluna ar-rusul amma kira ta Abu Amr ar-rusul ba sani ko mun fahimta ba yawwa yana da kyau ai ai ai ai ai hattara da wannan mun gane ko yawwa to to tun da sauran sun karanta tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna imamu hamza an gane ko al-kufi ya karanta tawaffehu an gane ko tawaffehu rusuluna tawaffehu rusuluna wa hum la yufarrituna manzanninmu za su karɓi ransa a nan akwai wani abu in an ce tawaffat an kawo ta'un tawaffe kaga ba a kawo fa'un ba to kenan wannan nuna jam'u taksir tun da rusul jam'i na nami a taksir ko yawwa jam'i ne na a taksir to shi ko jam'u taksir ana iya sami shi ta'un saboda bai itibarin jama'a ana iya shahi ta'un kuma bai itibari annahu lafzun malaman da suke taujihul qira'at sai sun kace na kursi malika abdullah shafi na 114 sun kace qira'ata tawaffathu misalin irin shi inda an kace qalatil a'rabu amanna kaga al-a'rab an kace qalat an kasa ta'un sannan kuma kira'a wadda ta hamza ta ce tawaffehu ba sa ta'un ba inda Allah ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi bai ce abin nan ba wa qalat niswatun fil madinati an gane ko yawwa sannan idan muka duba a cikin suratul الرعد عند الله يقول هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور كاغا أكوي أم هل يستوي الظلمات والنور قراءو إني قدا بيو دكان سو أنكرن تادسو بس أني كومون فهمت با يوا عند أنكسا هل أم هل يستوي الظلمات والنور إمام شعبة da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta am hal yastawi dhulumatu wan nur kidan kaga wannan ita ma akwai ta sannan kuma kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum hamza al-kufi da hafs rawina asim sun karanta yazighu sauran kuma sun karanta tazihu kaga jami'in in an ga dama a samai ta'un in an ga dama ba a samai ta'un kina akwai shi a alƙur'anance ga wanda yake abin nan to wa hum la yufarritun Allah ce to su ba sa yin sakaci an gane ko kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 546 zaka ga karin bayani mun gane ko yawwa akwai kira'a wadda take kira'a ce shadda wa hum la yufrituna ba yufarrituna ba in an ka ce wa hum la yufarrituna daga farrata yufarritu tafritan malam abdullahi yayi sakaci to wa hum la yufrituna kira'a ce shadda ba sa yin ifrati an gane ko ƙetare iyaka kenan ce farrata yayi sakaci yayo da baya da baya afrata ya ketare iyaka to sai waɗannan kira'o'in guda biyu da mutawatira da shadami za su ba mu ba sa rage mu mutum lokaci shine yufarrituna tunda in sun rage maka lokaci ai sun yi sakaci wa hum la yufri a la yufarrituna ba sa rage mu mutum lokaci ma'ana su yi sakaci har lokacin ɗaukar ranka yayi ba su ɗauki ranka ba wa hum la yufrituna sannan kuma ba su ƙetare iyaka kahin lokacin ka shi su rage maka wani abu wannan yana nuna cewa daidai yadda Allah ya ce ai haka na suke yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun an gane ko la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun a cikin suratul nahl wagga aya ta ƙarshe mun ji wannan da kyau ko to anan kafin mu je aya ta gaba to na Allah ya nuna mala'ikun da suke ɗaukar rai suna da yawa tawaffatu rusuluna cikin sajala kuma yace mala'iki gudana qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wani wuri kuma Allah ya ce shi daga karbar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sai an kai haka sai malamai sun ka ce tabbas Allah shi ke karɓar rai don bayan da za a yi wata rai ta mutu sai da izinin Allah wa ma kana nafsin an ta mutu illa bi idnillahi kitaban muajjala da an ka ce mala'ikin mutuwa shi ke dauka shine shugaban su da an ka ce mala'iku suke dauka yana da mataimaka shikenan ko ne ya samu nashi to sai an ka ce to shi an je yana da mataimaka to in mutum dubu za su mutu a duniya lokaci guda kuma wurare daban-daban to ya za a yi shi shi rarraba sai an ka ce to dan adam ya kirkira na'ura kamar TV wadda za a iya ganin ta a wurare dubaibai a lokaci guda to ina ga Allah da ya halicci dan adam dan mala'iki guda ya bayyana aurari daban-daban to sai Allah subhanahu wata'ala ce to thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq sannan za a mayar da su zuwa ga Allah majibincin lamarin su na gaskiya ko ala lahul hukmu ala in ji malaman zauri ku saurara harful istiftah in ji malaman nahwu lahul hukmu hukumci ga Allah yake shi kadai bai ce al hukmu lahu ba domin annabawa ka hukumci wanda ba na Allah ba shirme ne wa huwa asra'ul hasibin Allah shine mafi gaugawa masu hisabi to anan sai anka ce maulahumul haqqo majibincin lamarin su na gaskiya wannan ya nuna duk mutane wane ne majibincin lamarin su Allah tunda an yi zancen za a karbi rai za a karbi ran musulmi za a karbi ruwa kafin to kuma Allah ya ce cikin suratul qital ko suratul muhammad kafirai ba su da wali dalika bi annal bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum kaga yace ba su da wali cikin nisa'i kuma yace suna da wali shine shedan alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan to inda yace awliya ash-shaytan ya nuna suna da wali amma ba na gaskiya ba Allah shine majibincin lamarin su maulahumul haqq mun ji wannan to inda yace zalika bi anna bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum nan shi na nuhin alwilaya alkhassa ba su da wilaya ta Allah wadda take ta taimako amma inda yace maulahumul haqq Allah shi ne majibincin lamarin su shi yasa ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ba sani ko mun fahimta ba to yana da kyau dalibin ilimi in ya ga abin nan ya gane su kalima ta maula asalinta daga maulayu na daga waliya yali wilayata sai an ka ce maula saboda ya unta tarrafat ya fa qulibat alifan an ka ce maula asalin shi maulayu maf'al a cikin ilmu sarf yawwa wallahu ta'ala a'lam eh dazu abin da ya kamata mu dan ƙara mun manta a aya ta 57 wajen ya kusul haƙa wa huwa khairul fasilin a cikin alƙira'at wa asar hafi tafsiri wal ahkam mutum zai iya dubawa a safha ta 545 ina fata an fahimci ni a cikin kuma taujihul qira'at al-ashr bil qur'an zai iya duba a safha ta 113 zuwa ta 114 domin waɗanda sun ka karanta ya ƙusu da imamu abu ja'far da kuma nafi da ibn kathir da asim sun karanta ya ƙusu biswat ita ko waccan ya ƙudi sauran ƙurra so ita ƙira'a ta ya ƙusu kaga Allah ya ce inna haza lahuwal ƙasasul haƙ nahnu na ƙusu alaika ahsanal ƙasasi an gane ko to sannan kuma in an hankalta ma nazir kenan in an hankalta mu siyaki kuma da inda Allah ce wa huwa khairul wato fasilina an gane ko su ko kenan sun kace to wannan na fasl yana da alaka shi ko da mi da hukunci mun sani ko mun fahimta ba yana da alaka da hukunci sannan kuma tana da tamka irin ta inda Allah ce wallahu yaqdi bil haqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay a cikin suratu ghafir mun gane ko yawwa to sai ayi hattara wajen taujihin qira'o'in da abin nan kenan ita yaqdi kusan abu biyu gare ta tana da siyaki وهو خير الفاصلين تنادى النظير والله يقضي بالحق إتكو يقص تنادى نظير أما بأكاو متسياكي بإتا والله تعالى أعلم تو آية دا متاشا أن تتقبا إتكي آية تا واتو ستين da uku zuwa ta sittin da hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙul man yunajjikum min zulmatil barri wal bahar ko ba haka nan bane ƙul ka tambaye su man wane ne yunajjikum yake tseratar da ku ko ba shi ne ba imamu yaqubu ya karanta ƙul man yunjikum to yunajji daga najja yunajji tanjiyatan an gane ko shi kuma yunjikum daga an ja yunji in ja'an duk dai suna nufin tseratarwa sai dai in mun ce af'ala da fa'ala din ma'ana su dai babu wata matsala in kuma mun ce a'a af'ala da fa'ala fa'ala ya karhin ma'ana sai da mun to yunjikum yana nuna lokacin da halaka ta fara yunajjikum sai kun ga ta kewaye ku sai Allah ya tseratar da ku karfin ma'ana kenan ko kuma yunjikum ma'ana jama'a yak kadan yunajjikum an hankalta ma yawan jama'a ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wa yake tseratar da ku min zulumatil barri wal bahr daga dufai na albar ƙasa kenan lokacin da ake dare wal bahri da kuma na duhu zulumatil bahar Allah ya bayanin su auka zulumatin fi bahrin lujjiyun يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض sai Allah ce to tad'unahu wane ne kuke kira kina a wannan lokaci kuna kiran sa tadarru'an kuna masu kankan da kai wa khufyatan an gane ko da kuma khufya ta an ce khufya a boye can cikin zuciya kuna ta roƙon Allah imamu shu'ba ya karanta wa khafyatan duk da yana nufin a boye babu wani bambanci ta fuskar ma'ana to la in an jana min hadhihi ko kuma akwai la in an jaitana min hadhihi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to in mu hankalta mu qira'a ta imamu yaqub da ya karanta qul man yunjikum sauran sun karanta yunajjikum kenan yunjikum daga anjani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun a cikin suratul naml aya ta 53 ita ko yunajjikum ta jamhur wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun ko ba haka nan bane yawa suratul fussilat aya ta 18 an gane ko yawwa wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun kenan kowace tana da abinda yake mata shaida a cikin qira'o wato a cikin wasu yankuna na alqur'ani to la in anjaytana min hadhihi suna cewa idan ka tsiratar da mu la in anjana min hadhihi to kaga al-kufiyuna imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la in anjana in ya tseratar da mu mun gane ko la in anjana kinan kaga sun maida shi alal ghaibi to sauran kuma sun karanta la in anjaitana to ita qira'an la in anjana sun kace saboda abinda ya zo gabaninta asiyaqus sabiq tad'unahu tadarruan wa khufiya kaga bai ce tad'una na ba ko tad'uni an gane ko sannan a hankalta ma ƙulillahu yunajjikum min ha kaga ka ce Allah ne ke tsirtar da ku bi uslubil bai ce ana unajjikum ba balle a ce uslubil khitab ne ita ko qira'a ta khitab wadda ta ce la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ko ba karan bane ita ko an hankalta ma wato السياق والنظير يا يعني أنكل تاما السياق بالسياق وبالنظ... بالسياق بالنظير شيني كمر تكن سورة واتو يونس إن الله يتي لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق to kaga duk qurra sun karanta la in anjaytana kidan sai ya zama to cikin wagga qira'a la in anjaytana akwai iltifati domin kamar sun koma suna magana da Allah kai tsaye la in anjaytana min hadhihi bayan ko an ce man yunjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu kaga nan uslubul ghaiba ne la in anjaytana ya kuma uslubul ni uslubul khitab an yi iltifati min al ghaibati ila al khitab to su dai suna roƙon Allah in ya tsiratar da su min hadhihi daga wannan alram hadhihi wannan mi al isharatu eh al isharatu ila al hadir في الذهن كوكو الحاضر في الخارج هذه yana ɗauka komi amma ina nufin in ya tsirtar da mu da wannan musiba to musiba ba mu a cikin tabbala abdullahi kenan sai zaman to hadir fi zihin bayan Allah ya tsirtar da suna sun kace min habihi su sun santa ko kuma a'a lokacin da suke cikin na abin ya faru to min habihi suna ganin ta garin da garin sun ka ce lana kunan da mina shakirin sun ka ce za mu kasance daga cikin masu gode maka to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce qulillahu yunajjikum minha ko ba haka nan bane yawwa qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikuna kace Allah subhanahu wa ta'ala shine yake wato tseratar da ku an gane ko wa min kulli karbin daga kuma kowace irin wace irin damuwa da kun ka shiga mun gane ko qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikuna kace Allah subhanahu wataala ne yake tseratar da ku ban sani ko mun fahimta ba yawwa sai ya zama to kenan idan muka duba kulka ce Allahu yunajjikum Allah ke tsirtar da ku an ramakum bai ce wa kunna ba li taghlibi janibin dhukuri ala janibil inas tunda maza suna shiga cikin abin nan jirgin ruwa mata ma kuma suna shiga cikin jirgin ruwa sannan abin da ya kamata mu gane anan shine fi'ili mudari'i qul illahu yunajjikum fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar duk lokacin da kuka shiga wannan musiba ba mai hitar da ku sai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sanar da ce qul illahu kace Allah irin wannan yana da yawa duk in an ka zo abin da bai yiwa an san sai Allah to sai Allah kace Allah ya ce kace Allah ne qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu tunda ko ba su ba da amsa ba haka abin shiki وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أغني كو بس بعد أمسى با وانين يكي يوا الله سبحانه وتعالى يوا تو ina fata an fahimce ni an gane ko shine cewa na farko kulman yunajjikum ba sai ko mun fahimta ba yaqub shi kadai ne karanta wato kulman yunjikum amma na biyu qulillahu yunajjikum ko yunjikum to wajen qulillahu yunjikum imamu nafi da ibnu kathir da abu amr an gane ko da abdullahi ibn zakwan da yaqub shi abdullahi ibn zakwan rawi ne na ibn amir sun karanta qulillahu yunjikum sauran sun karanta kuma qulillahu yunjikum sabanin can na farko qul man yunjikum yaqub shi kadai to run mun yi bayanin wajen taujihi na abin nan yunjikum da yunjikum ko mu ce durma anasu dai koko a a gurin yafi guda karfi saboda halin irin matsalar da an ka shiga ciki to sai Allah subhanahu wataala yanzu ayat da zamu tashi akan ta 68 inda Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina in kaga waɗanda suka kutsa ma ayoyin mu al-khawd huwa ad-dukhul bil quwwa Allah ya ce to fa'arid anhum ka kauda kai hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai in sun yi sun shiga cikin wata magana wadda ba wannan ba kenan kai kakka shiga to kuma can ya ce wa qad nazzala alaykum kullu zila alaykum an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala taq'udu ma'ahum kakku zamna an gane ko yawwa to nan kuma an ce ma fa a'ridu anhu ka kau da kai to an ce kakka zauna kiran ka tashi ka tayyaka to an ce ka kau da kai kuma kiran kana nan zamni wasu malamai sun ce to wannan saboda farko muminai ba za su iya tashi ba saboda ana iya musu azaba to wa in ma yunsiyannaka shaytanu asalin shi inni in yunsiyannaka shaytanu sai an ka kara malit ta'kidi ba waccan in malit tafsiri bace fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an ba ita bace nan kalma biyu ne ko mu ce harafi biyu ne to wa in ma yunsiyannaka shaytanu akwai qira'ata ibnu amir wa in ma yunassiyannaka shaytan daga nasahu yunsiyannaka daga ansahu yunsihi insa'an shi ko yunassiyannaka daga nasahu yunassihi tansiyatan kenan idan shaytan ya mantar da kai fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin kada ka zauna bayan ka tuna tare da mutane da suke azzalumai an gane ko to qira'ata wato jamhur wanda yunsi yannaka shaytan an yi taujihin ta da aya alqur'ani wanda ke cikin wato suratu yusuf wa qala lil ladhi wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu makkurni inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin to me yasa Allah ya ce kada ka zauna bayan ka tuna wa ma alal ko ba adad dhikra shi ba da zikira bayan ka tuna ko ba da zikira bayan ka tuna sanda su kai musu wa'azi sai ka tahiyyarka sai Allah ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in ba wani abu na masu imani na hisabi aka wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in kenan ma min shay'in babu wani abu min hisabihim na hisabin kafirai alal ladina yattaquna ga masu imani ba hisabin su bai tabbata kan su tunda kowa za a yi mai hisabi ne akan abin da ya aikata walakin sai dai zikra tunatarwa ko sun yi musu wa'azi ko kuma ce tashin su yana nuna wannan abin bai da kyau la'allahum yattaquna ko la'allahum su mu'minai ta yiwa tashin zai kara musu tsoron Allah ko ko la'allahum yattaquna ta yiwa su kafirai su yi tsoron Allah akwai maganganu guda biyu kana iya duba cikin daf'u ihamil qirab an ayatil kitab karkashin wannan ayoyin ko kuma ka duba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun as-samin al-halabi ko kuma littafin tafsiri wanda wato ya sauƙaƙa gare ka wallahu ta'ala a'lam an gane ko yawwa shi yasa malam bahaushe ce zama da madokin kawai yana sa aimi a yau harin kai to kenan kaga in ka zamana tare da mugga sai lamari ya ɓaci eh don haka ai hattara ayar da zamu tashi akan ta gaba cikin tawjihul qira'at ita ce aya ta 81 wato a cikin suratul an'am inda yace wa kaifa akhafu ma ashraktum ko ba ka dan bane cikin kissa ne ta annabi ibrahim bayan an kawo da ke tattaunawa da mutanensa ko ba haka nan bane to sai Allah ce wa hajjahu qaumu mutanensa suka yi jayayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan imamu nafi' da imamu abu ja'far da hisham sun karanta atuhajju atuhajjuni sauran kuma sun karanta kenan atuhajjuni fillahi wa qad hada su sun yi shadda ga nunun kuma ya zama to maddu wato allajin saboda harafi mai sukuni idan harfin maddi ya gabace shi sai ya zama to ya zama to maddu allajin almuhimmu da yace shin kenan tasu asalin qira'a ta sunafi an shahi nunun daya wannan kuma an kawo shi atuhajuna ne za ku yi jayayya da ni fillahi game da sha'anin Allah wa qad hadan annabi Ibrahim ya ce Allah ya shiryar da ni wala akhafu ma tushrikuna bihi ba zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi ba ma tushrikuna bihi an gane ko ma ko ta zamanto mausuliya allazi tushrikuna bihi ko kuma ma ta zamanto masdariya wala akhafuna shirkakum kenan an gane ko ko ta zamanto mi ko ta zamanto na kira shay'an tushrikuna bihi kariba cewa durrul masul illa an yasha rabbi shay'a sai ubangiji na ya so wani abu wasi rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na ya kewaye komi da sani asalin shi tamyizun ne muhawwalun anil fa'il mal abdullahi akwai tamyizun muhawwalun anil fa'il akwai tamyizun muhawwalun anil maf'ul wanga anil fa'il da yace wala akhafu illa an yasha rabbi wasi rabbi kulli shay'in ilma asalin magana wasi'a ilmu rabbi kulli shay'in afala tazakkaruna shin ba za ku astu ba yace wa kaifa akhafu ma ashraktum ya za a yi in yi shakka abinda kuke shirka da shi wala takhafuna annakum ashraktum billah ku ko ba ku yin shakka ba ku jin tsoron kun yi shirka da Allah ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai sabkar da wani hukunci wata hujja akan shi ba ibnu kathir al-makki da abu amr al-basri da yaqub al-basri sun zan al-basriyani sun karanta ma lam yunzil bihi sultana Allah bai saukar ba ko kace dun ma'anar su daya ko kace a can an hankalta mu koda kadan kadan na Allah bai saukar da wannan ba kuma ba Allah bai saukar da shi lokaci guda ba babu ko na kadan kadan ko mai yawa duk dai babu sai ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna to cikin jama'an nan guda biyu wace ta tahi cancanta da aminci in kuna da sani wasu malamai suka ce nan in an hankalta ma babu wanda ya imani da annabi Ibrahima kenan shi kadai fariqan ya zan fariqun tunda shi yana wannan bangare su suna wannan bangare shi yasa da an kace cikin hadisi alaika bil jama'a ka bi jama'a to ko da mutum guda da yake akan gaskiya shine jama'a mun gane ko shi yasa Allah ce inna ibrahim kana umma wasu sun kace umma abin koyi sun kace umma a'a ya taba zama shi kadai ne an mai tauhidi mun gane ko kafin wasu su yi imani da shi don Allah ya faɗo sun yi imani da shi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu uswatun hasana asim ko iswatun hasana sauran qurra duk da yana nufin abin koyi sai annabi ibrahim ya ce sai an kace alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin wannan yana yiwa annabi ibrahim ne ya bada amsa kuma yana yiwa magana Allah ce kenan waɗanda sun kai imani wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin basu cudanya imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amru waɗannan suna adda aminci wa hum muhtaduna kuma su ne ni shiryayyu to nan ga aya tana ba mu damar a yi tafsirul qur'ani bil qur'an dan da sahabbai sun kaji wannan aya sun rikici sun kace ayyuna lam yuzlim nafsa wani da bai taba zalunta kansa ba tunda na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum lam yalbisu imanan bi dhul lam harfu jazmin wa nafiyin wa qalbin al ramma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba wannan zalunci ake nufi ba shirka ake nufi allazi inna shirka la zulmun azim yace ba ku ji fadar bawon Allah ba Luqman kenan kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara aya ta an'ami da wuce aya da ta Luqman kaga tafsirul Qur'ani bil Qur'ani ya tabbata abu na biyu kuma tana ba mu at-tafsirul mawdu'i ka tattaro ayoyi ka yi tafsiri su a maudu'i daya kaga ga kissa ta Ibrahim da shi suratul an'am waccan kuma kissa ta Luqman ce ko mun ce annabi ne ko mun ce bawan Allah ne na gari babu dai dalili na tabbata annabtar sa wasu ka ce ma shi kadai na an ka taba yi annabi bakin mutum ban san inda an ka samu ga magana ba kuma suka ce hawa shi kai ba hawa shi kai duk da yau ga abubuwa ne ga su ga kamar su an gane ko to kaga sai ya fassara ayar da take cikin wani siyaki cikin wata kissa da wata kissa kenan ana iya hada ayoyi daban-daban don a haifar da maudu'i ba sani ko mun fahimta ba to ayar da zamu tashi akan ta aya ta 86 ne inda Allah ya ce ya jiro annabawa inda ya ce wa Isma'ila ko da Isma'ila ya ce wa min zurriyatihi shina da cikin zurriyarsa shina cikin zurriyar annabi Ibrahima ko yana cikin zuriyar annabi Nuhu don duk an faɗe su an ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajati man nasha an gane ko yawwa inna rabbaka hakimun alim sai an kai ta joro su to idan muka duba narfa'u darajatin man nasha an gane ko imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta narfa'u darajatin man nasha ba sai ko mun fahimta ba sauran sun karanta na rafa'u darajati man nasha to ya za mu taujihin waɗannan tunda i'rabin zai iya mi zai iya bambantawa to yanka ce narfa'u darajatin an gane ko kenan nan sai ya zamanto annasfu ala dharf shi darajatin wa man maf'ulun ne ay narfa'u man na sha'u maratiba tunda an ce darajatin kina asalin shi narfa'u man na sha'u darajatin muna ɗaukaka shi ɗaukakar da shi manazila kenan manya-manya sai zamanto manya-manyan makamai kenan wasu malamai sun ce a'a shi maf'ulun sani na ƙuddima alal awwali kenan shi darajatin maf'ulun ne na biyu an gabatar da shi akan maf'uli na farko bi tadmini rafa'u ma'ana narfa'u ma'ana wato fi'il ya ta'adda lisnaini kenan ta dauki ma'anar fi'ilin da yake ta'addi zuwa ga isnaini wa huwa nu'ti an gane ko kenan sai ya zamanto nu'ti man nasha'u darajatin muna ba wanda muka so darajoji an gane ko yawwa fa darajatu hiya al marfu'a kenan darajar ita anka daukaka kuma in an daukakar da darajar mutum ai an daukakar da shi an gane ko ko wasu malamai sun ce a'a alal hal ita darajatin ana fassara ta ana irabin ta akan hali an gane ko narfa'u man nasha'u zawi darajatin to amma sauran qurra da sun karanta narfa'u darajati man nasha sai zamanto shi darajati shine maf'ulun bihi an yi idafa shi zuwa ga man muna ɗaukakar da darajojin wanda mun kaso na fata an fahimci ni to kajar da an kai to almuhimmu dai da an ka zo an faɗi zancen annabi ibrahima sai an ka ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa nuhan hadaina min qablu sai an ka ce wa min zurriyyatihi shin wa min zurriyyatihi yana koma zuwa ga ibrahima tunda cikin kissar shi ake shine an karin jayis wasu ka ce a shina koma zuwa ga nuhu shine aqrbi mazkur to an kai ta zano waɗanda sun ka zama cikin zuriyar su tunda annabi nuhu dai duk wanda ya zo cikin zuriyar shi ne wajen allah zuriyar ta hukumul baqina mun gane ko shi ma annabi ibrahim abul anbiya ne wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata duk wanda kan maida da yayi to ha aka zo ga wa isma'ila an gane ko da annabi isma'il sannan an ka ce ni wal yasa'a to imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wallaysa'a wallaisa'a wallaisa'a kinan sunan shi ana iya cewa alyasa'a ana ce mai allaisa'a ban sani ko mun fahimta ba to ga dukkan alamu dai nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinsa sai darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh